أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وارتفع أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa a majalisi na goma sha ɗaya na wannan daura da muke yi a fitar mu'amalatin maliya a littafin alkawanin fiqhiyya na الشهيد الإمام ابن جزي البرناطي يوم ترك وجه رجب شعبان hijirar sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu talatin da takwas wadda ta daidai da ranar shida kenan shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya za mu tashi a babu sami babi na bakwai shine ibai finari wasu a cikin cinikin a cikin cinikin wato ‘ya'yan itatuwa wasu da kuma wato kayan amfanin noma amfanin noma wani na ɗaya daga cikin a daga cikin wato anwa'ul movement a kamar yadda na ce muku a farkon karatu cewa shi ciniki ana kasa shi dangane da abin sayarwa wanda suke kasashe bakwai kamar yadda rubuta yake cewa bai'ul usuli wa bai'ul usuli akwai bai'ul usul cikin kasa akwai bai'ul ta'am cikin abinci akwai bai'un zahabi da bai'un fiddati zinare da azurfa da bai'un saman shine amfanin gona da al'urun urular tijara sil'a shine na shida sannan alhayawan wato dabbobi a wanda daga ciki muke ake cewa har cinikin bayi ma ya shiga ciki ana nufin dabbobi wanda yake da rai kuma ake hawansa shi ma mafuli da wannan za mu ɗauki wannan don istimar ɗin saboda yana da hukunce-hukunce da suka rataye da shi da suka keɓance shi wa fihi talatatu fusul akwai fasali guda uku a cikin wannan babi al-fasl al-awwal fasali na farko fi bai'iha duna usuliha a cikin wato cinikin amfanin gona ko cinikin 'ya'yan itatuwa duna usuliha banda asalin su asali a nan abin da ake nufi da asali shine wato bishiya da wato yayin itatuwa kamar bishiyar mangoro bishiyar dabino a azuro da abin da kusur kuma dangane da amfanin gona shine kasa gona gona ba wai kawai ba ba kwayar ba ba kwayar ba ban da karar da karar ba shi da wani amfani in ka cire kwayar kare shi ma dai a wato saboda yawanci shi ita kwayar a hatsin a yawanci a zarafin ciki ne kawai yake sabanin sabanin a ɗayan itatuwa wanda ɗayan itatuwa idan na wannan shekarar ya tafi na wata shekarar ma zai sake zuwa a itacen da zai guda ɗaya to shi yasa abin da yake asali dangane da amfanin gona wanda ake shukawa yake yin kwaya al'asul a wajensa asalinsa shi ne kasar kasar wato gonar da aka shuka a kai to wannan shi ne wato na farko za mu ɗauki hukuncin a sayar da amfanin ban da asalin wato ban da bishiyar ko ban da gonar ya ce wala ya juzu da wata filari hatta ya buwa salahuha baya halatta a sayar da amfanin wato ɗayan itatuwa a samar shi ne a al'imar jamus zaman a sayar da ‘ya'yan itatuwa har jayen mutuwa salahuha har sai wato nunar har sai nunar waɗannan ‘ya'yan itatuwa ya bayyana wa ya tawi idan kal'ina wa tam wa jami'in fawajin والمقافي والخضروات وجميع الأقول والزروع كما أتكلم لما hukunci a daidai ne a cikin wannan hukunci al'inar inibi wa tamr da dabino wa jami'ul fawaki da dukkan wato kayan marmari dukkan kayan marmari ana ce musu alfawaki saboda jin daɗi da ake yi da cin su alfakaha shi ne wato mutum ya ji daɗi ba wani abu wanda bayan ya ƙoshi tunda ba a rayuwa a kansu ba sa cin su ruwa to shi za a kira su fawaki wal makafi da kuma al makafi masu wato masu yaɗo duma wanda ya haɗa kabewa da a wannan kurji da kankana da firbis a dukkaninsu wanda suke yaɗo wanda za a cire shi a sake cire shi a sake cire shi almaqati kenan jam'u jam'u almitafa almitafa bitta'i bitta'i marbuta wal khudrawat da kayan lambu wanda ya hada wato waɗanda ba sa wanda ya hada ganyaye da abubuwan da da suke ba a iya ajiye su kamar mu a nan wajen mu irin wajen irin su tumatir da sauransu wajen yawan dokon da kuma dukkan waɗanda suke a cikin ƙasa kamar su makamiyarka kamar yawanci dai suna rawa suna bisa zuba misalinsa da aljabar wato a karas da alfijir fijiri shi ma an san fijir yana nan shi ma akwai farinsa akwai jansa kamar bitrus kamar bitrus yawanci ana haɗa shi tare da kayan barba tare da kayan salad alfijir to mu nan kaga za mu iya karawa da su doya da su dankali duk waɗanda suke a cikin ƙasa su duk da yake albukun waɗanda suna ɗaukar albukun kayan ganyaye na'am eh Uh... a'a ana nufin yau da kujai tambayar ka tana da kyau ana nufin ala rusul masjid ka je ka same ta wato a cikin bishiyar ka je ka ce kayan ciniki duk kayan duk makwaran da ke wannan wannan in yana koren su shan bai halatta dole sai ya bayyana haka zalika bishiya haka zalika da biyu da yayi goyo ka ga ko ka ce ka sai ka sai da wannan bishiyar ba da wannan bai halatta ba shi ne hatta ya fito sala'a har sai alamar nuna ya bayyana za mu ji menene alamar nuna domin nuna ba yana nufin ya nuna sharafin da kawai sai yankewa a cira a'a illa saboda algarar za mu gani a mecece illar to bari mu tsaya nan sai mu bayanin menene wal asalin wannan kai asalin wannan halin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah ibn Umar da Anas ibn Malik da Jabir cewa annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamar hatta naha an bai'i thimar hatta yabdu salahuha naha al-ba'i'a wal mubta' hadisi ibn Umar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sayar da 'ya'yan itatuwa har sai wato a nunanta nunanta ya bayyana ya hana alba'i'a wa mai sayarwa wani mutane mai sayi a hadisin jabir kuma naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bayyana kuma hatta tushqa ya hana a sayar da wato a timar ɗayan itatuwa har sai ta yi tashmi'i sai aka tambayi jabir wa ma tushqa ko kuma wa ma shiqaquha yace an tasfara wa tahmarra wato ta sura da ita ce su sura jaja jaja ko ko abin da kwasu lafi shi ne yalla yalla haka shi ne alama wato kamar tuba ko ne sharma ya suma alamar ja ya suma alamar yalla wannan da ta biyu kenan dan duk misalin da suka kawo da dalili ne saboda haka ba nassi bane akan abin a'a misali ne na da biyu shi yasa za ka gaba yadda zamu zo suka za su bayani menene hudubu salat bayanin a bayyanar wato na ya fura eh fura kenan shi ne fura gaskiya ne haka haka ma muke cewa yawanci za ka ga ko an cire shi daga kan bishiyar idan aka sa shi a cikin toka zai ƙara zai ƙara sa to malamai wannan mafita shi da malamai suke saɓani mutum ibn hajar mutum ya rika kwanin malamai wajen guda biyar akwai wanda suka hana mutlaka daga dukkan a sawa'u da su bai da kumar umma ko ko a ko ya bura ko bai bura ba sun haramta akwai wanda yake kuma sun halatta shi mutlakar sun ce ko ya bura ko bai bura ba ya halatta akwai wanda suka ce kuma ya ya haramun ne har sai ya bura amma da sharaɗin in an saya a bashi amma idan za a saya a yanke shi to ya halatta dalilin ko shi ne zai yi bukari ya ce lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sai ya samu suka sai ya samu mutanen Madina suna yawan cikin ayyukan su suna cikin kayan amfanin gona suna sayar da dabinan su a billahi wal billah yawanci da kudi ake sayarwa to saboda bukatar mutane su ci sabon dabino ba ma sa hakura sai an yi girbi za su je saya sun yana kan bishiya sai a je a yi to sai husuma ta yi yawa sai mutum ya saya sai abin bai kai ba sai ya lalace sai ya samu nau'i ne na cututtuka da yake zuwa har zai yi misali ya ambace su ɗan madina ba san wanda ba ɗan madina ba ba san irin wannan nau'in rashin lafiyar abin da biyu ba ko ka ga ko ka ga imar mai gwakwan ya fitar da ya fitar da ya fitar da wato kuran ga ya fito har ya so har ya so ma wannan naman wanda yake za a ci sai ga ya yi kikirin ko kuma ga ya zo ko kowanne akwai irin nau'in rashin lafiyarsa akwai duman akwai a mura ga su nan suna yi musulunci a bukari ya kawo su ku sai husuma ta nuna yawa wannan idan idan mutum ya tsaya ya biya ya zama to amfanin bai kai ba yadda za a amfana da shi wannan sai a rinka rigima sai shi wanda ya sayar sai ce shi ya riga ya shi ya riga an tsaya a biya shi kuma wanda ya tsaya ya shi ya biya kuɗi ko bai samu komai ba da husuma ta yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana to da ka ga iya wato husuma yayin da husuma ta yawa to idan abin da zai iya zuwa ga husuma ba to waɗansu suke gani ya halatta cewa wannan wani hali ne na daban da aka shiga a ciki wanda idan mutane suka ga in wannan hali ya canza in wannan hali ya canza ya zama an yi maganin wannan rigimar da husumar to shi kenan ya halatta to amma wasu suka ce wannan illar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani shine dalilin farin hana amma daga baya ba tare da la'akari da wannan illar ba ma ya hana saboda hukunci a cikin shari'a ana rataya shi da abin da yake galibi al-hukmu lil ghalib wa nadira la hukma lahu shine suka dauki wannan ka'ida hukunci ana yin da abin da yake galibin yake afuwa ba abin da yake wato baya faruwa ba sai nadira shi ba a rataye hukunci da shi to saboda kasancewar abin yana yawan afkuwar rigima da husuma to shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutlaka to shi yasa mafiya yawan malamai musamman malaman mazahibul arba'a dinnan duk sun tafi akan wannan sun tafi akan wannan umarni tare da dan sabani tsakanin su musamman tsakanin Abu Hanifa da da sauran jumhurin malamai to da haka illar da yasa aka yi hannu da farko akwai zarar dan baka sani ba ko abin zai kai ko ba zai kai ba shi yasa a hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a akwai a hadisin anas yake cewa bima ya akudu ahadukum ma la afihi bi ghairi haq to wace hujja ɗaya ɗaya zai ɗauki mutum zai ɗauki dukiyar ɗan'uwansa ba da haƙƙi ba domin yayin da ka je ka saya sai alja'iha ko rashin ko ruwa bai kai ba ko kuma kwari suka zo ko wani abu ido ya halakar da abincin ido ya halakar da amfanin kaga ta ci shi wanda ya sayar ya ci dukiyar dan uwansa ya karbi kuɗi to da wani haƙƙi ya saya tun da shi ɗan uwansa bai samu ba wannan ɗaya daga cikin illar kenan illa ta biyu shine a wato al-husuma wato al-shiqaq wal-shijara wani za jayayya da husuma wanda galiban yawanci al-gharar yana kira ya zuwa ga wannan saboda haka zaka zama cewa illa guda daya al-gharar al-mufdi ila al-niza wato a rashin tabbas wanda ya yi iya zuwa ga sabani da jayayya shine illar da yasa aka yi to fahimtar wannan illar shi ne za ka iya musamman wanda suke ta'amuli da harkar amfanin gona to za su iya ganewa ta yaya biyu za su zo a cikin wannan domin a asali ne na shari'a cewa dukkan abin da ke kawo jayayya da sabani a cikin al'umma shari'a ta ba ta san shi yasa ɗaya daga cikin illar da aka ambata ta hana shan giya da hana shata shine inda ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum wa bainakum al-adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisir shekai yana so ya afkar da adawa da kiyayya a tsakanin ku wajen shan giya da yin shata to na ka wannan illa ce ita ke mutane da abin da yake zai kawo sabani a cikin al'umma to kun fahimci illar ku wato algharar al-mufdi ila niza to yace wajibul salatu muftari bai abura ko kuma bayani ko kuma bayyanar wato a nuna da kyautatuwar abin wato amfanin gona mutane yana sabawa ma'ana yana sabawa daga nau'in amfani zuwa wani nau'i ka fi tamri an yahmarra wa yasfarra a cikin wato dabino shine yayi jaja jaja wa yasfarra ko kuma yayi yalo wato ya canza daga kore kusan farkon farawar a waye sanin da bawon da yake noman dabino wato lokacin da muka karanta wannan bani da shek muhammad al-mukhtar saboda dan madina a nan aka taso a nan ya taso kuma ba yake yana da gonar da yake da dabino yadda yake yadda yake bayanin kamar shi manomi ne ya san abu har da sunayen da yan madina amma yau an ana maganar wanda yake yanki wa dan lokacin da aka yi ba na manta lokacin da aka yi yakin saddam saddam da ya shiga kuwai da aka rufe da aka rufe jami'a aka rufe makarantu ake wajen wata kusan wata bakwai ba a karatu to a lokacin da muka karanta kitabun biyu da shi a cikin umda na wata karanta amma na fikihun hanabila ne sai dai fikihun hanabila kusa yake da fikihun malikiya a wajen babu ciniki da mazhabar da take kusa da mazhabar malikiya irin mazhabar imam ahmad ibn hanbal to a lokacin nan a yake bayani farko dai an san yana farawa ne a tsala ko wanda yake shi ne a kayan mutum in sun bayyana sannan idan aka yi masa idan aka yi masa ibar aka yi masa barbara aka masa kini da sai daga ya buɗe haka ya buɗe da sai ka ga a tamara tana da fitowa tana fitowa tana ƙara girma duk kori kori shar in an cire shi ba wanda zai iya ci sai dai ka bama a sai dai ka bama dabbobi su ci kamar yadda za ka bama dabba ganye aka dace to ba zai zama to ya kai ba zai ya yi amfani har sai tukuna idan ya fara jaja-jaja ko ya fara yana-yana dangane ya danganta da irin nau'in nau'in dabbobi da kusan dabbobi nau'i nau'i ita je madina za ka ga sunayen dabbobi kusa a kusan suna da nau'i ashirin da shida kowanne da sunansa a kasuwar dabino ta madina so kowanne da irin nau'insa da kuma irin yadda alamar wato rassa take bayyana ita wato idan a cikin ilimi kuma an yi wadda ya zama to ya yi baki baki shi ma za ga ya fara kore din nunarsa da rassa shi ne ka ya samu ya so na baki wa tadarul halawatu fihi haka yake tadarul وتبدو الوقوف يوا وتبدو الحلاوة فيه نعم أو أو يقول أتكتابه اقرأ قولي وانا تعال نسخة تعال ko kuma zaki ya bayyana a cikinsa zaman to in ka ci guda ɗaya kaɗan taba za ka ji shi yayi zaki وفي سائر الفواكه والبحور أن تطيب بالأرض a cikin sauran kuma kayan wato marmari wal da kuma a wato kayan da suke wato bunne su ne ake ce shi ne ake ce ba kullu kullu ai ko eh eh ne bunku eh to eh, wanne ne kullu kullu tubers eh su ne ai tubers ne ba to can gaba sun kai masu fi cewa ya kuntu kuntu to kuntu a wanda abin nan wajen a cikin a cikin yanzu wajen malamin malam gari Allah ya gansa lokacin da ya karanta mana da muke tafsirin bakara da shi min baqiha wa qithaiha wa qudiha wa hadathiha baqiha ya fassara mana da kullu to da aka yi ne wato sunan ne kawai ko buku ko kuɗi to to a cikin sauran kayan kayan marmari ko kuma buku an tafi da bil haq ya zama to sun yi dadi sun dadi da wajen ci wato za a iya ci saboda haka idan kamar mangwaro ne mangwaro za a iya cin sa haka idan goba ce za a iya shan ta haka zalika idan ayaba ce ita ma za a iya shan ta amma plantain da kake faɗa ba nuska ta plantain a yawanci dama ai sai an sai an dafa ta ko a ko a soya kuma ita ko an yanke ta tana kaiwa to da haka menene alamar akwai alamar da za a ce wannan ayabar ta yi za a iya yanke ta daga cikin daga cikin daga cikin bishiyar ta haka ta tana da alama da cutar wannan cutar wanda in ta kai wannan cutar za a iya sayar da ita domin ba su kai wannan ba za kuma zuma ta da amfani an cuci mutum wafi zunubi an yayi masa wa yashtarda an yayi masa wa yashtarda a cikin wafi zar'i kai an yayi masa wa yashtarda a cikin kuma abin da yayi da alzar'u shine amfanin gona na kwaya kamar alkama da sauransu an yayi masa ya bushe wa yashtarda ya gambi ba wanda yake daga ka matsa shi za ka ga ruwan ma ya fito ba to wannan shi ne hudud salahi bayanin wato mura da kuma bayanin da kuma bayyanar kyautatuwarsa fa idan da bas salahu fi sunfin min zalika jaza bai'u jami'i ma fil basatina min ma ma fil basatina min ittifaqan idan wato alba'a salah idan wato murar da kuma nuna ta bayyana a cikin sunfi daga cikin waɗannan to ya halatta a sayar da dukkan wannan da abin da ke cikin albasati da abin da ke cikin wato lambuna na wannan sinfin wato idan aka samu a gari aka samu a cikin wani lumbu a cikin wani a cikin wani albustan lambu a cikin wani lambu aka samu dabino ya fara nuna to dukkan sauran lambunan ya halatta a sayar da wannan dabino ittifaqi ya ce an yi ittifaqi wanda gaskiya abin da ya faɗa ba ittifaqi bane akwai sakani da waɗansu sun ce idan idan ya bayyana idan idan ya akwai wanda suka wasa suka ce idan lokacin nuna ya yi shi ne farkon sai lokacin da tawariyar kuraiya take bayyana da gabas to ya halatta dukkan wani abin da ake nomansa a lokacin ya kamata ya halatta a tsaye ko shi ne shi ne lokacin farkon nunan amfanin gona amma mun san abu ai yana sabawa da lokacin da mutum ya yi da lokacin da mutum ya shuka da lokacin da mutum ya shuka eh kwarai da lokacin girbi yana sabawa saboda haka kasancewar waɗansu sahabbai su don su gina shi ne akan akan zai fi misali yake shi ɗan madina da ɗan madina shi ne manoma cewa ya kasance baya sayar da amfani baya sayar da dabinan gonarsa hatta ta kuma a turaiya har sai taurariyar turaiya ta fito daga gabar ɗan su madina ita kuma al'adarta a farkon sai farkon lokacin bazara shi ne lokacin bazara ko lokacin da ke bayyana irin faɗin cikin jun ashirin wajen ƙarshen jun domin ƙarshen jin shi ne da shi shi ne farkon asali to shi kada ce wani yana yi da kan cewa shi ne lokacin da kowa ya alata gonar addini ba wannan tun da akwai wannan tsari ke nan kaga waɗansu kuma suka ce idan kamar yadda nake faɗa idan zurfi guda ɗaya ya yi to duk a cikin wannan zurfin ya halatta a kai kun ga shi ne zai yi mutabi bai yi da aka yi da sirri ba saboda aka da don yiwa da ilimi don dai lokacin taurari ya kurai ya ta bayyana to ya halatta a so mace a so mace shi ko wannan ɗan da ibnu bidai ya faɗa ya ce sai idan an samu kowane ci kowane sirri idan na da yiwa an samu ya nuna alamu guda ɗaya daga cikin lambunan da ya halatta amma abin da yake a matabar malik shi ne ba a la'akari da lambuna na duniya a cikin lambu guda daya idan bishiya guda daya ta bayyana cewar wato nunar ya bayyana burar ta soma bayyana a bishiya guda daya waɗanda aka shuka su tare in ya bayyana ku za a halatta a sayar da ko wani kai da kuma lokaci ne shi ma kuma suka yi itin suka yi itin na'i matsayin ba ba kura ba shi ba kura ita ce wanda take riga sauran ɗaukar zamanta wanda aka sami irin wannan lokacin da yi ba amma sai ya karar da nata to shi ne aka ce ma bakura wanda take gaggawar nuna to matsawar ba bakura ba ce shi imam malik yana abin da yake mashhurin mazhaba kamar yadda halil ya faɗa ana la'akari da wato bishiyoyin lambu da aka samu bishiya guda ɗaya ta yi to sauran gasu na'am ban ji ba wani shi ne shi ne na'am wajen zubai umar jawon hukunan kasaci kuma sayar da abin da yake makwabtakarsa makwabtaka da shi a cikin sauran lambuna yana halarta hilafin shafi saɓanin imamu shafi domin ga wannan ƙaunin shi ya tafi akan ba masirin mazhaba ba domin a mazhaba ba a la'akari da da sauran lambuna saboda kowane lambu duk da wani shi kansa daban ne kuma jirgin sa daban imam shafi'i shi ya ce abin da yake dole sai an duba kowane lambu lambu ba za a ɗauki hukuncin lambu guda ɗaya ba a sanya shi ya gani ga wato gari baki ba wala yajuzu bai'u sinfin lam yabdu salahuhu ببدء صلاح صنف آخر بهلتا أي تنكين صنف أتكين نوعه ودا وتدرس بتبين لا تبين تبين القرآن والصنف الدبن كالبستان يقول فيه علم ورمان كبر كبر له أتكين سأقول إني أقول رمان أنصر رمان أقول رمان كم رمان أنا كأول رمان لا أنا أتكلم كأول نعم لا أتكلم كأول إيه to baya halatta a wato a sayar da na'am baya halatta a sayar da sunfi da rasa ba ta bayyana ba yayin da rawan sunfi da ta bayyana kamar kambutan kamar lambu wanda yake akwai a ilimi da rumman a cikinsa to fala yake zubai rumman hatta yabdu wa salahu khilafan lil zahiriya to bai halatta a sayar da ar-rumman ba har sai wato ran shi rumman din ta bayyana wato ba za a ba za a ce tunda ilimi yayi to rumman shi ma yayi saboda kowanne da irin yanayin sa khilafan lil zahiriya sabanin al-zahiriya su zahiriya suka ce idan idan guda ɗaya bayyana shi ke nan kowa ma ya bayyana kaga su zahiriya ba ba sa duban ma'ana zahirin lafazi abin da ya ce kenan to shi kenan zahirin lafazi ya kawo وإذا كانت الثمرة تطعم بطنا بعد بطن جاز بيع سائر البطون ببيع الصلاة الأول إذا كنا واتو كان أنفعلهم أنا واتو أنا تشنسا قولوا باين قولوا جاز بيع سائر البطون ببيع الصلاة الأول يا هلتا أسير دا سيرا وأن بمسجوبة da bayyana da murar wato goyon farko da goyon farko ya yi ya halatta in sayar da shi a idan kayan kuka tabi'a idan ko bibiyar juna ce kan makafi kamar wato guna kamar su wato kamar kankana wakilu da kuma ƙauri khilafan lahum sabani ga sauran mazahib din nan guda uku Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad akwai tafsir wajen wanda yake goyo bayan goyo akwai wanda yake goyo ta baya yankewa zai akwai kuma wanda yake alal misali a shekara zai yi goyo sau ɗaya ko sau biyu wanda yake an ƙayyade shi da lokaci to bai halatta idan ka tashi sai da shi ka ce za a ƙayyade shi da lokaci ba sai dai ka ce ka sayar da wani goyo biyu tun da ka san dama a shekara goyo goyo biyu wata shekara in zai ce an yi masa sabon kilili an yi masa sabon shiri domin a yi shirin samun abin da za a samu amma akwai wanda yake shi ta tabi yake bibiya yake kamar ayaba alal misali ayaba kusan a shekara suke goyo sama da daya to ita wannan ba a haddadi ta da lokaci in mutum ya tashi tsaya sai zo ya ce duk abin da ke ciki wannan bishiyar ayaba biki wannan bishiyar na saya amma daga nan zuwa alal misali wata uku saboda haka duk abin da aka samu idan idan ya bayyana wato idan ta nuna sai ya yanka in ta nuna sai ya yanka da shari'in cewar a lokacin da zai saya birar goyon farko ya bayyana da za ka je ka samu ayaba wanda bata bira ba wanda ma wato ba bata so ma goyo na gaba ki daya ko ta so ma goyo amma birar sa birar bai bayyana ba a lokacin ka ce za ka je ka yi ciniki dole sai idan ta goyon ya bayyana domin bayyana goyon shi ne ke nuna maka yawan ba to idan tunda an san bisa al'ada an san ga ga iya goyon da za ta yi a cikin wata uku kaga kamar an ka san abin da ka saya ba haka algharar da sahala ba shi amma idan idan idan ba a sani ba to kaga wannan zai zama tuce a zai kai zuwa ga sahala wannan taba'an malikiya su suka kabe da wannan su Allah sauran jumhurin malamai sauran jumhurin malamai ba su tafi akan wannan mazhabar ba cewa suka yi sai dai koyaushe kawai idan ya yi wannan goyon nunar ta bayyana to sai a saya idan wata nunar ta sake zuwa sai a saya wata to a shekh musa ibn taymiya yana daga cikin abubuwan da ya saba ma hanabila ya yi muwafaka da malikiya akan wannan matsala yace domin bukatar duk abin da yake zai biya bukatar mai saye da mai sayarwa shari'a ba za ta hana shi ba domin masu gona masu gona suna buƙatar su sayar domin sun riga idan suka amma kuka suka san kan cewa zai goyo marratan ba da ukra suna buƙatar suna da buƙatar a ce su sayar da shi ba ko ya shirye ne ya yi goyo sai an sake nemo ne su ne ba su ce sun yi wannan hankali na sayarwa har zuwa ƙarshen shekara alal misali akwai fa'ida a gare shi haka da yake shi kansa mai tsaye akwai fa'ida a gare shi saboda haka dai abin da yake zai tabbatar da fa'ida ga masu ta'amuli ba tare da an samu rigima da sabani ba to shari'a ba ta hana shi ibn taymiya ya kawo misalai na wannan da dama a cikin shari'a saboda haka ya karkace zuwa ga kaunin malikiya shi yasa ka ganin khilafan lahum dinnan wanda suka saba musu sune hanafiya da shafi'iyya da kuma mashhurin mashhurin mazhaba na hanabila amma su kansu suna da riwaya wanda zai muwafaka da malikiya na halatta irin wannan a bisa tafsirin da muka faɗa sai da kun ganin ya kawo shi a dunkule albabun abin da ake nufi da albabun shi ne koyoyi wanda idan wanda yake ake kayyade shi ne da lokaci to shi bai halatta a kayyade sayar da shi da lokaci ba in ko wanda yake ba a kayyade shi da lokaci ne yana yin goyon kusan lokaci a yayi ya sake yi yayi ya sake yi haka ta yi kamar goba kenan ko kamar goba yanzu ka ga goba ko lemon a ko lemon kaga shi daga zarar ka riga ka yi masa wannan hidimar shi kenan haka zai yi daga yayin lokacin sai sai sake fitowa sai sake fitowa to wannan in ka tashi sayar da shi za ka sayar da shi ne da kayyade lokaci saboda in baka kayyade lokaci ba ka ga zama to ila ma na nihaya ta da mutum yaushe mutum zai daina sayarwa yaushe mutum zai daina sayarwa to amma in ka kayyade ka kace za ka yi shuka biyu ya halatta kamar a cikin lemu ko goma ka ce za ka yi girbi za ka na sayar maka da girbi shi wanda ya halatta mu duba na a to ai shi ne ake cewa dama wanda yake ya yi ya sake yi ya sake yi idan bugun salah ya bayyana a na farko to ya halatta ka sayar da waɗanda za su biyo shi an bayyana shi ka da yi ake ke shi ba ka gani mana isma'il abu dalilin da yasa jumhur ba sai da shi ba cewa suke na farko bugun salah ya bayyana amma na biyu fa akwai garar ko abin da suka ce kenan to su kuma malikiya suka ce garar a nan wajen babu shi domin abu ne wanda yake al'ada ta tabbatar da shi al'ada ta tabbatar cewar irin yadda na farkon ya fito ya danganta da lokacin bishiyar na biyu ma haka ne ke baya saboda haka da yawansa da daɗinsa an san shi don haka babu wani garar a nan wajen to za ka yanzu ka ga idan ka samu gwaba ka ce na sayar maka yankan farko da yankan biyu to ka ga akwai garar a nan babu garar saboda haka ko da wanda yake wato yana goyo ya sake yin goyo ya sake yin goyo wanda malaman wanda mashhurin mazhaba kamar yadda yazo a cikin muktasar ake cewa a kayyade shi da lokaci kayyade shi da lokaci din a cikin wanda in ba kayyade shi da lokaci ba aka faɗi iyayen kan da za a yi ba za a samu garari ba wannan ya halatta ba dole ne sai kayyade shi da lokaci ba duk dai abin da zai kawar da garar da haka ɗalibin ilimi abin da ya kamata ya fahimta shi yasa wato muke kokari a cikin dukkan wani hukunci ku bincika mu gano ne ne illar ne illar hukunci dan ka san illar hukunci shine abin da zai taimaka maka wajen ilhaƙin surar da ba ta nan da surar da take an fahimta fa in kanat munfasila idan wato munfasila idan mai rabewa ce wato sai ta idan wanda take ake rabe ta ne لم يجوز بيع الثاني بصلاح الأول اتفاقا بعضي حالات أسير دا نبيون دا دواتو بينر من جنتوا دا كما كيوتتوا النبربر وانا اتفاق كالباقول مع مع تين العصير haka yake a cikin musan kamar wato mai kuka kirawo yan rige yan rige wato kamar amfani wato kamar kayan marmari wanda yake dan wuri ka ce za ka sayar da shi tare da ati ɓaure wanda yake shi bai zama to dan wuri din ba ati ɓaure wanda ake yin al'asir da shi wa inna ma yajuzu bai'u tibaqa na'am to wannan shine mas'alar ya ce idan wato abin da yasa suka rabu wani ya riga bayyana wato kyautatuwarsa ta bayyana kafin kyautatuwar sauran ba amma ba a matsayin goyo ba ne daban wanda yake goyo na biyu zai biyo shi to bai halatta ka sayar da na wato kai cinikin na biyu ba wanda bai bayyana ba da bayyana na farko dan na farko ya zama to dan wuri dan wuri ba zai zama to shine za su da zai tabbatar da murar wanda yake wanda zai biyo baya ba وإنما يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط قطعي yace yana halatta kawai a sayar da amfanin gona kafin burarsu kafin burar ya bayyana wato kafin inganta ta ya bayyana ala sharɗin qat'i a bisa sharaɗin wato a girbi a yanke a lokacin wato akwai abin da ake nufi suna magana sharɗin qat'i da sharɗin tabqiya sharɗin ƙafi shi ne ka saya a lokacin ka yi sharɗin tabbiya ka saya ka bashi har sai ya gama nuna da baki da sannan mutum ya je ci na ta da kai kuma a wato ta da kai sawa'un nan ba muna maganar fura ba ta da kai in ta da kai idan ka saya za ka iya saya ka yi a lokacin ka ba mu dabbobin su ci shi ne ala sharɗin ƙarfi da sharaɗin zan yi za ka iya saya a lokacin ala sharɗin tabbiya a tabbiya shi ne ka kyale shi har sai ya gama da baki ne sannan ka ci to illar in ka saya a kowanne akwai zarar akwai illa amma ka saya da sharaɗin yankewa wannan zai iya zama cewa ɓarnar dukiya idan ba abin da za ka yi da shi ko kuma idan ba al'adar gari ba ne kan cewar ana sayan wannan abin ana yankewa abincin da mutane za su ci a hana mutane ci a ji a ba dabbobi akwai nau'i na ɓarnar dukiya a ciki waɗansu malamai shi yasa kamar yadda zamu zo zamu da sharafi da aka sa akan sharfin farkin ba shi kuma ka saya ka bar shi akwai zarar domin idan wani abu ya faru a bisa zamanin wa yake wanda ya saya ka riga ka saya da wani haƙƙi za ka sanya wanda ya sayar maka mai gona da zai rinka ban ruwa yana kula da shi yana ƙoƙarin wato idan idan ciyayi sun zo wanda za su irin hutun da zai sanya musu ma da wani haƙƙi to kaga shine akwai tadahulul zamanai shigan zamani da zamani ga zamanin ba'i ga zamanin mushkil wannan illar ce ta sa aka hana to amma idan yake cewa mun ga hukunci idan idan wato hudu salahi ya bayyana to idan hudu salahi bai bayyana ba yace ya halatta a sayar ala shartin qadri da shartin kan cewar za a yanke yace in kanat mimma yuntafa'u bihi kal qasil wa ghairihi idan ya zama to abinda ake amfani da shi ne kal qasil kamar wato abinda wato kamar yanda ake amfani da a kilfatul qasil shine abinda wato a aka bari na amfani ba a riga an ɗauke shi ba wanda ake ba ma dabbobi kamar su kara ɗin ko kuma kamar sauran abu ko kuma abin da ke cikin gangarniya wanda yake bayan an cire za a iya amfani da shi a ba ma dabbobi to idan shi ma shi ma kansa furan za a iya amfani da shi domin a ba ma dabbobi to ya halatta a sayar da shi domin kun san a cikin sharaɗin ciniki mun yi kan cewa al-muhman sharaɗinsa ya zama to muntafa'an bihi ko za a iya amfani da shi mafhumin wannan idan ba shi da wani amfani bai halatta ba domin zai zama to ya umma ta yaya za a yi kayi noma ka ɗauki lokaci abincin da mutane ne za su ci abin da ya rage maka kawai ka ci gaba da aiki har ya nuna sannan ka ci ba kai ba sai kawai ka je ka yanke shi in ka yanke shi nan ko ba shi da wani amfani sannan ka ce za ka je ka sayar da wannan abin domin haƙƙi za ka sayar da wani abin da ba zai amfana da shi ba to amma idan zai idan zai yi amfani ya halatta shi yasa nan ya faɗi wannan sharadi a in kanat mimma yuntafa'u bihi kal qasid wa ghairi wannan ya faɗi sharadi daya a sun ƙara sharadi guda sun a sun ƙara sharadi biyu sharuɗan guda uku ne wannan sharadin da ya ambata in kana mimma yuntafa'u bihi sharaɗi na biyu wa tura ilaihi akwai larura akwai larura ma'anar larura nan akwai bukata akwai haja wato ba tilas ba akwai bukata kamar a garin akwai bukatar alal misali ba a shigo da kayan abinci ba ba a shigo da kayan abinci dabbobi ba ko kuma ciyawa ba ba a sami isasshen ciyawa harawa ta ƙare ko kuma duk harawar da aka sa abin nan a gyaɗa wannan shekarar ba kyau ba saboda haka ba a samu harawa ba ana da buƙatar wato abincin dabbobi shi ne akwai haja wala mai tamala kuma mutanen garin ba su haɗu ba ya zama to al'ada su mai da shi al'ada wannan sun sanya wannan sharaɗi ne don ƙaddamar da amfanin bani adam akan amfanin dabba domin idan aka haɗu aka ce idan mutanen garin suka yi suka yi da wajewa kan cewa ba za a bar amfani ya kai ba kowa daga amfaninsa ya so bayyana a je a yanke a sayar ma dabbobi sai a yi yunwa don ba za a samu abinci ba to shi yasa suka faɗi waɗannan sharuɗa guda uku kamar yadda ya zo a cikin a cikin muktasar na'am a tamalo wato a haɗa baki a haɗa baki kan a rinka sayarwa ala sharfin kabri din akwai sura wannan ya ambaci sura ɗaya ta mutum ya sai amfanin gona kafin wato kafin burar ta bayyana kafin alamar nuna ta bayyana ya ce idan ka saya da sharaɗin za ka yanki akwai sauran sura guda biyu wanda malikiya ma sun halatta sura a in aka saya ma asli kamar ka zo ka sai ka zo ka sai bishiyar mangoro tare da mangoron da ya fara yi ya yi irin yan ƙananan nan farkon bayyanan mangoro kaga lokacin bai halatta a saya ba sai amma in ka saya ma aslihi tare da bishiyar ya halatta don babu karar a lokacin ko ko kuma idan shinkafa ce kafin ya zamanto alamar nunanta ya bayyana ta so ma karfi ka je ka saye ta tare da gonar tare da gonar kaga gaba ki ɗaya ya ɗauki zaman wannan ma ya halatta shine mai muktaka yake cewa wa qablahu ma aslihi ya halatta kafin gudu salah ma aslihi tare da asalin aw ulhiqa bihi ko kuma ka sai asalin kamar alal misali ka sai bishiyar mangwara tunda idan mutum ya sai bishiyar idan mutum ya sai bishiyar mangoro a kafin aikilili to fa samaratu halil ba'i kamar yadda za mu gani idan ka zo ka sai mangoro ko ka sai ko ka sai dabino kafin aikilili to abinda duk ya fito to a a a wannan na alba'i ne a afwan ka samaratuha lil ba idan an yi an riga an yi kilili to wannan amfanin ya zama to na alba'i tunda ya riga ya yi kokari ya riga ya kamar ya riga ya yi noman sa amfanin ya bayyana sai sayar da bishiyar wannan amfanin nasa ne amma idan kafin a kilili ne to yana yana gashi almushtari da yasa to idan mutum bayan ya sayar da mangwaro sai ya ce to na yi sharaɗin cewar wannan amfanin wanda burarsa bata bayyana ba wanda burarsa bata bayyana ba shi ma na sayar maka kaga bishiyar mangwaron kawai ya sayar ba tare da amfanin ba to sai ya sayar da shi tare da mangwaron to a lokacin nan za ka bisa hukuncin attabi'u tabi' mai bi ne tunda an sayar da shi tare da asalinsa ya halatta ko kuma wanda muka faɗa surar ta ƙarshe shine ala shartil qat'i da sharaɗin a yanki shi ne wanda suke ƙayyadewa ga waɗannan sharuɗan guda uku in zai yi amfani kuma akwai bukata ko ba a hana baki ba saboda haka surar farko sura biyu ba sani ba abin da akwai ɗan tagamu a cikin ko bari mu ɗauki abin a haka inda ga wato ka ɗauka amfanin gona akwai wanda ya bura akwai wanda bai bura ba wanda ya bura ya halatta a sayar da shi ko wanda alamar nunarsa ta bayyana wanda ya halatta a sayar da shi mutlaqan ko bi shartil qat'i da sharadin a yanke shi a lokaci tunda an yanke zaka ci kuma shi a cikin toka ya ya nuna ko bi shartil tarbiya ko kuma ka bar shi har sai ya kai nunarsa tunda ya riga ya kai wannan munzalin zai zai kai hali na biyu wanda yake bai bura ba أي قبل بدو الصلاة نفرق بعد بدو الصلاة hali na biyu kabla budu sala amfani wanda yake bai bura ba yaushe ya halatta a saye shi a hali uku hali na farko in bi a ma aslihi idan aka sayar da shi tare da asalinsa asali da kayan marmari shine bishiya asali da kwaya da irin su shinkafa masara da sauransu shine gonar to idan aka sayar da amfanin wanda bai bura ba tare da asalin ya halatta don babu karar a lokaci ko ka ɗauki baman ɗin da baki ɗaya na biyu shine ulhiqa bihi ka sai asalin sai ka ce to wannan amfanin ma a haɗa maka tare da shi a yi ilhakinsa asali abin wato ba ka siye shi tare da amfanin ba asalin kawai ka saya alal misali kawai ka zo ka sai gona amma an riga an yi shuka cinikin da kuka yi na gona ne bayan kun yi cinikin gona sai ka ce to wannan shukar da aka yi ita ma a sata a cikin cinikin sai ce a in za a sata a cikin cinikin sai ka kara sai ka ci kayan da ka kara kaga an yi ilhakinsa ba a cikin cinikin farko to me yasa aka yi me yasa aka yi da wannan surar saboda attabi'u tabi'u abin da yake bi ne za a iya karɓarsa za a iya haɗa shi tare da asalinsa hali na biyu kenan hali na uku bi shartil qat'i da da sharaɗin za ka sayar da shi kafin ya fura amma da sharaɗin kakka bar shi akan gu- a- a- a- a- akan bishiyar kawai a yanki ko kuma shinkafa ce ka saye ta ba ta kai ba za ka sa a- a- duk za ka je ka za ka je ka ka amfani ka ɗauki lauje duk ka cire ta baki ɗaya to wannan shine baya halatta a irin wannan cinikin na sharɗin qat'i sai ya cika sharaɗi ne idan a lokacin in an yanke zai amfana zai yi amfani shi ne kamar za a iya ba mu dabbobi abinci ko kuma akwai waɗansu masana'anta wanda suke son sa a lokacin ko za su yi research ko makamancin wannan wa qurra ilaihi kuma ana buƙatar sa akwai buƙata wadda take wato shari'a ta yarda da ita sannan na uku ba a samu tamalubi ba ba a ha- ba a samu haɗin baki ba domin ya zama to al'ada dan kai ya zuwa dan kai ya kai ya zuwa ga barnar dukiya domin in aka in aka sai shi ba shi da amfani ko kuma aka hada baki a rikin sai zama tobar da dukiya domin zai hana mutu domin duk abin da za a fifita wani halitta koma bayan bani adam barna ce a cikin shari'a wannan tafsilin gaskiya wajen malikiya ne su ne kadai suke da wannan tafsili kuma a wannan babin wato ah, watakila tasowar malik a madina ya taimaka masa daga noma ne yace fa in sharata fiha at-tabqiya idan ya shaddanta wato at-tabqiya shine a bar amfanin a bar abin da ya bura din a bar shi akan bishiya bayan kuma burarsa bata bayyana ba lam yajuz bai halatta ba wa in sakata an an at-tabqiyati wal qat'i fa qawlani idan ya saye shi wato ma'ana wanda burarsa bata bayyana ba ka saya da sharaɗin za ka bashi ba za a cire shi ba ko kamar ka zo ka sayi shinkafa bayan bata bayyana bayan nunarta bata bayyana ba ka ce ka sai shinkafar kawai amma da sharaɗin za a bar maka a wannan za a bar maka ita a wannan gonar to waye zai maka doriyar abinda ka saya ya zama to zamanin ka sannan kuma kai shiru da shi alba'i shi zai gama kula da shi kuma an bar masa gonar har ta kai Eh, to yau wato yau yau wannan surar ita ce yanzu yanzu wannan a a cikin wace sura ta fada eh ala taqiya to su sun ce lam yajuz ittifaq abinda suke nufi malam ismail in ka kula wato a yayin da suka ce ya halarta in aka sayar tare da gonar in aka sayar tare da gonar wannan surar za ka duba me yasa suka ce in aka sayar tare da gonar ya halarta saboda zamanin ya yi intikali zuwa gare ni amma yayin da yake za a zo mutum ya shuka shinkafa ta fito sai ya yi sai ya shawarar cewa wannan shekarar gonarsa ce alal misali sai ya shawarar wannan shekarar ba zai yi shinkafa ba yana neman wanda zai yi shinkafa ya zo ya saya in ya saya zai kyale masa har da gona kaga a lokacin nan ba shinkafa yake sayar masa ba. yana sayar masa shinkafa ne da kuɗin hayar gona kamar ya bashi hayar gonar ba zai zo ya ce ba ni gona ta ba har sai an yi girbi ya gama ya ya rabu da gonar ko ba haka ba na'am na'am tare da asalin duk da yake ba sayan gonar ne ba amma ɗaukar hayar ce to kuma a cikin shari'a dukkan abin da yake ake sanya shi ga cinikin sayarwa ana sanya shi ga bayan da haya to da aka tamkar cikin wannan halin tamkar wato da ya sayi wannan shinkafar kuma ya karɓi hayar wannan gonar saboda haka kaga bai faɗa kan wannan surar ba ita wannan surar ka saya ne sai ka ƙyale sannan kullum za ka shigo ka ce ka zo duba amfanin ka ne to da ko da mutum yana cikin gonar ba shi da haƙƙin ya kore ka to wannan zai kai zuwa ga za a haushi ba za a kira gura ko kuma ya ya ce ai abin da yasa bai bayyana abin da yasa bai bura ba ba a bar shi ya kai ba saboda shi ne yake hana shi shiga gonarsa duk wannan zai iya kawo riba to shi yasa sharru tabqiya suka ce lam yajuz ittifaqan wa in sakata ani tabqiyati wal qat'i idan kuma ya sayar da amfanin duk wannan fa ana maganar sayar da amfani qabla hudumi sala kafin ya fara idan ya sayar amma ya shiru a kan sharaɗi ko zai bari ko zai yanki to fa kaulani kauli guda biyu kauli yana cewa ya halatta wani kauli yake cewa bai halatta ba sai dai a cikin irin wannan tunda asalin cinikin ya halatta abin da yake bai halatta ba sharaɗin sai a yanke in yi shiru akan kowanne ne sai a ɗauke shi akan siha akan cewa ya halatta amma bi sharaɗin kafi da sharaɗin zai yanke to wani lokaci abin da za su ce in yi shiru waɗanda suka haramta sun haramta saboda shirinsa zai kai ya zuwa ga hikima saboda zai iya cewa ni da na saya ni da na sayar maka na sayar maka ne bisa sharaɗin da shari'a ta yadda da shi cewa za ka yanke shi ne ce a'a ni zan yi ai ba da wani amfani da zan yi shi ni na saya ne saboda in kyale shi har ya cimma lokacin da za a yi amfani da shi fa in ishtaraha qabla bidun salahi ala shart al qat'i idan ya sayi wannan amfani qabla bidun salah kafin bayyanar kafin burarsa ala shart al qat'i da sharadin za a wato za a yanke amfanin ثم أبقاها سنة يبر أب... يبر أمفانن انفسخ البيع شنيكي يا لالاتي شنيكي يا لالاتي يا سيا أكن شو على شرط القطع سي بات وبين شرط to ba za a ce ciniki yana nan ba tunda wannan sharaɗi ne da yake da alaƙa da ingancin cinikin baki ɗaya sai ya ɓata cinikin da baki ɗaya a dawo masa da kuɗinsa shi kuma ya ƙare masa amfanin gonarsa wa in ishtara al-arda ba'da zalika jaza tabqiyatu jaza tabqiyatu zar'i idan bayan haka idan bayan idan ya sai amfanin gonar an gani qabla bidun sala kaga yayi abin da bai halatta ba ko yayi ciniki qabla bidun sala to amma bayan nan bi qurbin aw bi qurbin idan kusa ne da lokacin kal yawm wal yawmayn kamar ya rana ɗaya ko rana biyu bal walau bi kamar rana ɗaya ko rana biyu wanda yake dai a cikin al'ada lokacin bai yi nisa ba sai zo sai gonar to wannan jaza tabqiyat zar ya halatta ya kare azzar mutum ne ya sai shinkafa da sharadin zai nome shinkafar da sharadin zai nome shinkafar zai je ya ciyar da dabbobinsa yana saya kafin ya nome sai ce gonar ba ya sai zo ya cinikin gonar idan ya cinikin gonar ta ga aiwancin cinikin da farko da wani sharaɗi aka yi cewa za a yanki za a sare shinkafa za a yanki ta to wannan sharaɗin ba sai ya cika shi ba tunda ya zo ya yi ciniki da ya inganta wannan sharaɗin zai iya ya halatta ya kyale shi ya halatta ya masa tafiya ya halatta ya bashi ayyana ba an fahimci wannan sura? na da lokaci ya yi za mu tsaya insha Allah don yi break amma break namu na minti sha biyar za ba na minti rabin awa ba